اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تسمع فيها ولا تدعى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم والعدل قال يا آدم والعدل كان شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وتفكا يقتفان عليهما من ورق الجنة وعسى آدم ربه فغوى ثم اتبعه ربه فتاب عليه وهدى قال احبتا منها جميعا بعدكم لبعد عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يذل ولا يشقى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا عليم يا حكيم علمنا علما نافعا وارزقنا عمل به وارزقنا الإهلاس في القول والعمل بالظاهر والباطن بجاه حبيبك ورسولك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يوم رانا ثلاثة رانا الله ربا 21 ga watan Ramadan hijiran shugabanmu annabin ma'ai annabin mu annabin annaba sayyidina rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam 1444 wanda ya daidai da 12 ga watan 4 miladiyan sayyidina isa alaihi salatu wassalam 2023 muna cikin surati daha aya na 115 malam ya karanta mana fadin Allah madaukakin sarki كما هكا بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يحرجنكما من الجنة فتشكى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تزمأ فيها ولا تبهى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما ونشكا يحصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال إهبدا منها جميعا بعلكم لبعل عدوا فإما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يدد ولا يشكى Allah maɗaukin sarki kamar yadda muka faɗa jiya wannan ayan tana cikin tasliya daga cikin ababen da Allah yake sance manzon Allah fushi da shi yake lallashinsa da shi ma'ana kakka ga kafiran maka ya rasulullah sun bandare sun kafirce maka sun yi ma shedan da'a a'a kada ya dame ka yin da'a ga shedan wani kaddara ne mukaddari wadda Allah ya buɗe kofar ta hanyar ubansu na farko shine sayyidina Adamu alaihi salatu wasalam inda Allah cikin ƙaddaransa sabiƙa ya ƙaddarta shi ɗan zai samu saldana a kansa to shine ake ba manzo Allah sallallahu ta'ala labari na lallashi kada ya damu da wannan mummunan ɗabi'a na mutanen Makka Allah yake cewa wa isqulna lil mala'ikati isjudu li adama isqur ya sayyidina rasulullah tuna mana ya shugaban bayina annabi Muhammadu yayin da Allah madaukin sarki ya ce ma ada ya ce mala'iku isjudu li adama fasajadu li adama kulluhum ajma'un kamar yadda Allah yake faɗa a wani aya mala'iku duka suka yi sujada ga annabi Adam sai Allah ya istisna'i da cewa illa iblisa ma'ana illa iblisa lam yakun min as-sajidin kamar yadda yake a wani aya shi iblis ba shi a cikin masu sujada a wani aya Allah yake cewa fastakabara yayi girman kai har Allah yake tambaye shi an kunta min al-alim to kai yanzu da nace kai sujada kai sujada kana cikin mala'ikatul aluna ne da ba za ka siyasar da su su mala'ikatul amina ba su karkashin kowa kawai suna ne na ofis na karkashin jibrila amma ba su amsan kwaman a wajen kowa shi yasa Allah yake tambayin shaidan dangane da haka Allah yake cewa a ba yaki a can kuma yadda muka wuce a cikin bakara Allah yake cewa wasa kabar wa kana min al-kafiri yayi girman kai daman shi shaidan ba mamaki dan yayi ma Adamu girman kai al'adan daman kafiri yayi girman kai to shi daman wa kana min al-kafiri kaga ashe daman musulmi bai kamata a same shi da girman kai ba saboda ba al'adan musulunci bane manzo Allah yana cewa man tawada lillahi rafa'ahu Allah Allah madaukakin sarki yake cewa fa qulna ya adam to kaga wannan shine wasuci daman dukkan masoyi yakan yi ma masoyin ci wasuci da ka kiyayi abin da zai zama maka sanadiyan yin fushi fushin Allah ko abin da zai kawo maka raguwan martaba ko fadin daraja a wajen Allah sannan kuma masoyi ma wani zai iya yin maka wasuci akan cewa duk abin da zai lallata maka rayuwa ko zai zubar ma da mutunci kar ka yadda ka shigar da kanka a ciki to nan Allah madaukakin sarki soyayyan nan azaliya da ke tsakanin shi da Adamu yana ma Adamu wasu ci kamar yadda muka wuce jiya tare da azalan ya san Adamu zai saba amma wannan shine bisadil hikimati Allah yake cewa fa qulna ya Adamu muka ce ya Adamu inna haza aduwwul lak kaga shi wannan shedan din nan makiyinka ne ba kai kadai ba wani zaujik maƙiyin matanka ne to ijazu harcin wani zuriya cikin lati lam yakun ba'adu kuma zai zama maƙiyin ƴaƴanka da basu ma zo ba eh za su zo nan gaba amma shedan ba zai gushe yana musu kiyayya ba inna shaytanu lakum aduwan Allah ya ce shi shedan maƙiyi ne gare ku sai Allah ya ce to ittahizu wa halilan a fatahizu wa aduwa eh ko da yaushe kar ku zama kuna masu yin masa da'a Allah ba mu da ƙarfin da za mu yi mu'arada da shaɗan, amma Allah ka fi mana ƙarfinsa, Allah ka fi mana ƙarfinsa. Allah yake cewa, fala ya har kuma min aljannati, kada ku yarda ku buɗe masa ƙofa ku ba shi dama ya fitar da ku daga cikin aljanna. Dan in kun fita fatashka, ba ce fatashkiya ba kamar yadda muka gabatar jiya. Adamu wahala zai hau kanka, wahala zai hau kan 'ya'yanka maza. Yanzu sai ka ga mutum ya fi ya yi yau zufa ka shirɗin, wallahi sai ga duk abin da ya sama kila ba maki amfanin shi a ciki kaɗan ne matan shi sai ta ta kowa samun nasibi a ciki eh da ƴaƴan shi duk wahalan shi ne to shine nan Allah yake tunasar da mu in fa an zo duniya abin fa ba daɗi to wa kana amrullahi qadaran maqdura daman duniyar sai an zo saboda ita ce darul mihani darul ibadati ai aljanna ba darul ibadati bane darul rahati ne gidan hutawa ne Allah yake cewa inna laka Allah ta juwa sai Allah ya dinga sanar da shi daɗinta inna laka Allah ta a fiya wa la ta'ara ma da mun kawon za Adamu ta Allah yana faɗan mashi asbab min sababin da zai sa kada ya yi ma Adamu shedan da'a a aljanna akwai daga ciki na farko Allah ta ju'a ba za ka jiwa ba saboda misali ba kulfatil ba kalfatil balabi ba mushaqqatil dalabi ba wahalan nema sannan wala ta'ara ba za ka je wajen tela ba ba za ka je kasuwa su yi tufafi ba a'a kana cikin sutura daɗi Allah yake cewa wa annaka Allah tasma'u fiya sannan ba za ka ce rana yawa ba ba za ka ji kishi ba wala tadha ba za ka ce rana yayi yawa ba ba zafi fa wasawasa ilaihim ash-shaytan sai shedan ya musu aikin nasa ya jefa musu waswasi qala ya adamu sai ce ya adamu hal adulluka ala shajaratil khuldi shin bana nuna maka itaciyar da misali in akalta saka kona misali khalidan mukulidan fil janna to dama Allah ya ce ma sheda ya ce ma she ya ce ma Adamu kada ka yadda ka fita a ciki to sai shedan misali fasawwala lahu sai shedan ya kawata masa to ai tunda Allah ya ce ba za ku fita ba ai ga illoli ko kuma ga fa'idan ciki to ba san me zai wanzar da su a ciki ba sai shedan sai ya zo ce musu to bana nuna maka abin da Allah ne ya faɗa maka za ka samu taqiqil amniya ba eh ka ko yanzu ne misali idan kana cikin aikinka wanda ya ce maka gyara aiki ai za ka ga masoyi ne eh gyara aiki masoyi ne saboda ba ka sa aiki ya kubuce maka shi kuma sai motsar da shi akan hali na nafsu nafsu ba ta san abin da zai raba ta da ni'ima eh innaka Allah sai Allah ya fa'al adluka ala shajaratil khuldi ba na nuna maka itaciyan dawwama ba wa mulkin la yubla eh da sarautar da baya tsufa eh in kana wannan mulkin a kuma ai shi kenan fa akala minha Allah yake cewa misali fasabata alaihim alqadaru eh fa asbaka alaihim alqadaru kaddara na shine to ga bisadil mashi'atin tazo eh kaddaran mu sai ta gabace su ai fa akala minha suka ci fa badat lahuma sawa'atuhuma wannan tsaraicin su da ba sa son a gani sai ya bayyana ma'ana kamar yadda muka wuto ake ce ma a Musa Sani Rila Nisas, to suna cin wannan itaciyar rigan jikinsu ya fita, idan abin da suka nufa sai ya matsa, saboda yanzu misali su ma kar su taɓa shi, wushin Allah ya dawo kansu. E, kar su taɓa wani abu wushin Allah ya dawo kansu. Amma mu yanzu watan wannan shine ake nuna maka yadda Allah yake tsananta ma bayi al-muqarrabun. yanzu Allah kaɗai san kowane ɗayan mu daga safe zuwa yanzu zunubi nawa tare da azumi a bakin amma ga rigan mu a jikinmu tare da rigan fa yana cewa Allah yanzu da ka bani dama in fita in bashi waje Allah yakan ce a ban yi wannan alkawarin ba eh ni mai sitartawa ne idan zai sha ruwa ruwan zai ce Allah ka bani dama in makure shi ya mutu Allah ya ce a a komi namu yana da wa'adi abinci haka duk wani abu da kake ganin kana mu'amala abin da yake faɗa ma Allah da za ka ban dama in halaka shi a huta Allah sai ya ce a kila zai tuba kila zai tuba Allah maɗaukin sarki ke cewa wa ɗafika ya hasifa ni alaihi ma min warqin jannati ai misali fa tasabaqa baina adam wa hawwa misali ya talibuna ma yatawara bihi auratahuma yanzu suka je suna rigargen neman abin da za su rufe tsaraicin su da shi wa asa adam rabbahu faghawa Allah ya ce annabi adamu sai kaddara ya gabata a kansa abinda Allah ya sannan yayi sai misali fanasiya dama Allah ya faɗa mana nan ba mamaki dan adam misali ya manta saboda Allah ya ce walam falam najid lahu azma daman ba mu kaddarta ma ya kamshe sa ban bashi al'azamu ba eh misali to dan daga haka adam misali wa nasiya ahadahu allazi bainahu wa bain rabbih eh fagawa misali sai ya mance eh ba wai ya bata ba annabi adam bai taɓa bata ba ba ce bane a sai ya mance abin da Allah ya faɗa masa eh sai Allah ya jarabce shi da mantuwa eh shi yasa misali sumiyar insani insanin lika sarati nisyani la'annahu mawrusun min abihi adam saboda abin da ya gado ne daga babansa adam alaihi salatu wassalam Allah ya ce summajtabahu rabbuhu duk bayan an gama kuma Allah ya zabe shi eh shi yasa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa a hadisin Imam Muslim dan adam zai yi zunubi idan yayi zunubi ya roki Allah gafara Allah ya yafe mashi ya ƙara zunubi ya roki Allah gafara Allah ya yafe masa Allah sai ce kai abdi if almashi ita
jalla jalalu je kai abin da ka ga dama ma'ana mun riga mun kaddarta maka yafiya to malamai suka ce abin tsoro anan Allah ya ce abdi if almashi ita abdin nan da na kara aka kawo ni ne ko kai ko ko ɗaya ne ma Allah ya riga ya kulle kofa ba sani ba to da haka misali wala ta'amal makarallahi illa alqawmil khasirun mutum ya taka tsantsan da Allah Allah maɗaukin sarki yake cewa su mastabahu rabbahu fataba alayhi Allah ya amshi tubansa ya kuma shiratar da shi wannan duk mun gabatar da shi a cikin bakara wa qala ahbida min hajami Allah ya ce to da kai da hawa ku sauka daga aljanna eh a bakara ya ce ihbidu da kai da shedan da macijiya ku tafi ku bani waje eh Allah madaukin sarki ke cewa a fa'abida min hajamiyan ba'alukum li ba'alin aduwa haka za ku rayu da gaba da kiyayya na fada tsakaninku eh fi sababi talabul ma'isha ba neman abinci yasa misali ka saba ba ƴaƴanka ba za su kushe suna fada da juna wajen neman abinci eh kaga ana ta gaddama ana kumfan baki dalilin koto ne galibi wani eh ko kuma abin da za a sa na riga ko abin da za a yi ado da shi Allah madaukakin sarki yake cewa fa in ma yace lakum minni huda to misali amma ne alƙawari duk wanda misali zan aiko da shiryarwa na zuwa gare ku to fa in ma yace lakum minni huda ai man ahaza bi bi, bi hidayati wattabi'aha ma'ana wa amana bima arsaltu ala anbiya'i wa rusuli wattabi wattaba tariqatahum yabi tafarkin su to fa man ittaba hudaya wanda ya bi wannan shiryen na fala yadullu wala yashqa misali fala yadullu fid dunya ba zai bata a duniya ba wala yashqa fil akhirah a lahira ko ba zai shiga cikin matsiyata ba ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يعد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وعجل مسمى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة دنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فك- وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يعد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآية لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى الله مدوكين سركي كي cewa ومن أعرض عن ذكري يا رسول الله ka sanar da su duk wanda ya kau da kai gabarin ambatanmu duk wanda ya kau da kai gabarin abin da ka zo da shi na ƙur'ani na shirya nan azzikiru zai iya ɗaukan ma'anan ƙur'ani ma'ana wanda bai aiki da ƙur'ani ba to ga abin da zai biyo shi azzikiru zai ɗaukan da ma'anan zikiri na ma'ananta wadda muka saba yawan ambatan Allah sannan azzikiru zai iya ɗaukan annabin kanka wanda ya kau da kai gabarin ka ya rasulullah to da haka misali wa man a'rid an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka to lallai wani irin rayuwar kunci zai tabbata gare shi sayyidina abdullahi dan mas'ud kamar yadda misali ibnu mardawiya da abu hatim da abdurrazzaq sanani suka ruwaito daga wajensa amma hadisi ne la'ifi saboda a sanadin hadisin akwai ibnu lu'ayya a sun ce la'ifi ne amma salihul lil istishhadi yana cewa misali ma'ishatud danki shine azabul qabr e azabul kabari shine ma'ishatud dank sannan an ruwaito har ila yau shi ma Abu Hatim din ya sake ruwaitarwa wanda Ibn Kasir ya inganta shi ya ce hasani ne misali takan Aba Huraira Allah ya kara yadda a gare shi ya ce ma'ishatud danki shine misali azaban kabari amma sashi daga cikin su wanda a cikin su akwai ruwayan da aka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas yana cewa abin da ake kira da ma'ishatud danki misali an yi da yiqallahu lahu ma'isha Allah ya kuntata masa rayuwa wannan misali min al-mumayyizat bainal mu'min allazi amana billahi wa bainal kafir allazi lam yu'min billahi ma'ana suka ce mumini komin kuncin rayuwansa in dai ya san Allah komin talaucinsa to da wuya kaga cutan zuciya ya kama shi ko hawan jini akan damuwan duniya sai dai wani abin daban saboda ya riga ya san cewa misali Allah ya riga ya yanka mai arzikinsa wani ba zai ci masa ba Allah ya yanka mai rabansa wani ba zai kwace ba duk lalacinka sai rabanka ya zo maka duk ƙarfinka ba za ka ci arzikin wani ba to idan bawa ya san haka ka yadda da abin da Allah ya baka za ga idan ka ga baka su nema baka sama ba daman ba rabona ne amma kuma abin da ake so ka gane cewa Allah ya riga ya hukunta komi tun gabanin yayi ka to shi kuma kafiri shi kullun yana ganin cewa in bai sa hikima dabara ba ba zai zo ba to shi yasa sai ya zama da damuwa ya dinga yawan damunsa ko kuma suka ce a'a ko da yana cikin yalwa amma ba ga kullun zuciyar shi a kuntace saboda misali ba hasken imani ba hasken musulunci saboda misali Allah bai mai sharhu sadari ba sharhu sadari ya keɓanta da muminai ne musulmai al'umman manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam nan misali a ma'ishatud danka azaban kabari shine kamar yadda aka ruwaito din har ila daga Abu Huraira yake cewa Allah zai sa haƙarƙarin shi su saba da juna Allah zai matse shi a kabari wanda misali ƙashin hagu sai ya haɗu da nadama yadda Allah zai sa ƙasa ya matse shi yana shiga cikin kabari zai ga wani mutum mai mummunan sura ga wari ga ɗoyi sai ce mashi bawan Allah bismillah matso matso da kai nake jira sai ce Allah ina neman tsari da wannan me ya haɗa ni da kai sai ce ai muna nan uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya bayan da za mu rabu ai ni ne aikinka da kai a duniya me zai raba mu da kai ai babu rabuwa har ila an ruwaito daga misali Abu Sa'id al-Khudri yana cewa ma'ishatul dank shine Allah zai sanya mashi macizai guda dubu a cikin kabarinsa kowane maciji guda ɗaya ya kai kaurin wuyar raƙumi kowane maciji ɗaya kai kaurin wuyan raƙumi sannan gashi Allah zai bashi wani irin guba da idan ya sare shi sai ya radar daga namansa gabaki ɗaya sai ya radar daga naman sabidda guba to wannan shine ma'ishatul danki Allah ka tsare mu a dan haka misali in ya an kaddarta an saukar da shi akan azaban kabari zai iya daidai da aya in an saukar da shi misali akan kuncin rayuwar duniya ga wanda ya kafirce ma Allah zai yi daidai da aya saboda misali al'ibratu bi umumin lafzi Allah yake cewa wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama sannan zamu tashi shi ranar kiyama yana makahu Abdullahi dan Abbas yake cewa misali ya shiru hina ya shiru wa huwa mubsir walakin idza hushira ila al-mashar yakuna a'ama za a tashe sun da za a tashe shi da idan sa zai fito kabari amma yayin da za a kora shi kiyama Allah zai makantar da shi an ce bai ganin komi sai jahannama kadai e baya ganin kauni sai azaba kawai tilka waje Allah ya kiyaye shine misali ma'anan a'ama a nan misali ana nuna cewa rayuwar lahira akwai wanda za su tashi dama ita lahira marhala marhala ne akwai wanda za a tashe shi a kiyama gurgu akwai wanda za a tashe shi a kiyama kuturu akwai wanda za a tashe shi a kiyama makahu akwai wanda za a tashe shi a kiyama da paralyzed kai akwai wanda a kiyama ma za a tashe shi da wani dabba ne mai mummunan kama Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira zai ce Allah ya za a yi ka tashe ni bayan ni na rayu ina gani kuma sanda na mutu ina gani dan me zaka tashe ni misali ina makawo Allah zai ce kazalika atatka ayatuna to kage misali az-zikra nan alqur'ani shine yafi mudabaka da ma'ana ay haka ayoyin mu yazo maka fa nasituha ay fatatarukaha wa lam ta'mal biha kabarta ba kai aiki da ita ba wa kazalika al-yawma tunsa haka kai ma yau zamu barka eh haka yau mu ma za mu mance da kai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa wasu daga cikin bayi za su je ranar kiyama a zatar su za su samu nasibi mai dadi a wajen Allah sai sun je lahira sai sun fuskanci aljanna sun hango aljannan ga ta nan zahiri suna zuwa a buɗe aljannan suna gani su hango ni'ima suna zuwa sai mala'ika ce ku juya sai ce Allah ina ma da tun farko ka kai mu jahannama ba kai mana haka ba zai ce haka kuka yi a duniya sai ku rika nuna mutane kuna aiki dan ni amma ba dan ni kuke yi ba eh to dan haka shi ma haka zan muku a ranar lahira Allah ya kiyaye wani kuma kaunan aka ce sai sun je bakin bakin aljanna sai kaho ya tsoro musu akai sai sun yi sun yi kawon ya hana su shiga suna dawowa su taba sai su shafa sai su ji ba kawon sai su koma in sun yi kaho ya tsoro ya hana su shiga sai sun shafa sun da sai su ji ba kawon sai ce Allah tun gashi sai ce a ina ku shiga mana sai ce Allah ai ba mun kasa in sun duka sai kawon ya ƙara tsawo sai sun ga sai ce Allah kawai ka kai mu inda kai niyan kai mu mu huta in ji su a iwa iyazu billahi sai Allah sai ce musu dama annabi ya ce man samma samma Allahu bihi wa man yura'i yura Allahu bihi wa kazalika naj'aminu wa zalika najzi man asrafa to wannan haka muke saba muke saka mu wanda yayi banna da lokacin sa ya tafiyar da lokacin sa cikin bin wani Allah walan yumin bi ayati rabbih bi imani da ayoyin ubangijinsa ba wala azabul akhirati ashaddu wa abqa lalle azabul lahira shine mafi tsanani kuma shine mafi wanzuwa afalam yadi lahum kan ahlakna qablahum Allah yake cewa misali shin ba sa gani ne so nawa muka halakar da mutane gabanin su da suke ce mai misali suke ma annabi sallallahu alaihi wasallam gaba wai misali a halakar da su din mana a zo musu da ayan a zo musu da azaba min alquruni na daga zamuna yamshuna fi masakinin ai ga suna kaiwa suna koma a cikin garuruwan su ba suna wuce garin ada da samuda suna gani ba inna fi zalika la'ayatan li ulil duha Allah ya ce lalle wannan aya ne ga amma ma'abuta kwayan hankali ma'abuta kaifin basira walaula kalimatin sabaqat min rabbika Allah ya ce da badin ba karanta ba to mu ji ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وعدل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قول طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم سحوة الآيات الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأرقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والآخرة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في السوق الأول أولم تأتهم بينة ما في السوق الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قوله لقالوا ربنا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قول أن نبل خلقناه قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أسآب الصراط السوي ومن اهتدى ولولا كلمة سبق من ربك لكان لزاما وعجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فصدي وأدراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عيناك إلى ما امتعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنبتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه أولم يأتيهم بينة ما في صحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونهزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى Allah madaukin sarki yake cewa walaula kalimatu sabaqat min rabbika ay ya rasulullah da ba din kaddaran Allah sabiqa da ya hukunta cewa kowace al'umma ba ma halakar da ita sai adadin kwanukan ta yayi ba la kana lizaman ai da wannan ya zama damun abu ne wanda yake wajibi akan mu an nuhulikum halakar da su wa ajalin musamma ai laula ajalin musamma laula ta yi ma makwalai guda biyu ta addane nan ai laula ajalin musamma da ba din kwanuka lokaci ki daga guda muka ɗiba ba walaula kalimatin kuma da ba din misali kaddaran Allah ba min rabbika la kana lizaman ai da tuntuni mun gama da su ya rasulullah har sa yi maka izginin wai azaba ta zo fasbir Allah yana ba annabi hakuri fasbir ala ma yaquluna ya rasulullah wannan magana mai daci da ake faɗan maka yi hakuri eh ana maka ne dan kamar yadda Allah wani yake cewa fasbir kama sabar ulul azmi ya rasulullah ka yi haƙuri kamar yadda ‘yan uwanka masu ƙarfin aniya suka yi haƙuri wanzu Allah sallallahu ta'ala ta yake cewa rahimallahu ahi Musa kamar yadda yake cin hadisi Imam Buhari Allah ka ƙara martabanka ga ɗan uwana Annabi Musa laqad uziya fillahi aksar mimma uzi aw kama qala rasulullah yace an cutar da Musa an cutar da Musa sama da abin da aka cutar da ni haza tawadu'an min rasulullah annabi yana tawadu kenan alayhi salatu wassalam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa law kunta yusufa la ajabtu da'i tare da yusufa bashi a cikin ulul azali yake cewa ina ma da ni ne yusufa da na amsa ma mai kira to Allah yana ba annabi hakuri akan irin cutar da shi da ake da yadda yake dawainiya da mutane amma tare da wannan wahalar wahalan bai bakanta manzon Allah ba bai sa yayi furfura ba sai da Allah maɗaukin sarki ce manzo Allah fastaqim kama umirt ya rasula kai istiqama yanda muke so yace ƙarfin wannan magana shi ya girgiza mun zuciya amma duk abin da kafirai suke yi a manzo Allah da mun ya shirya masa ya san da shi bai cutar da su ba sai dai in za su tsara tsakanin shi da bautan Allah sai musu addu'a kamar yadda Imam Buhari yake sake rawatar mana daga Abdullahi dan Mas'ud yanzu Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana salla a Ka'aba Uquba bin Abi Mu'ayyid alayhi la'anatullahi suka zo suka dauko salaja zurin aka sanya a gidan bayan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Abdullahi dan Mas'ud ke cewa ba zai ba zan iya yin komi ba saboda kasancewa na ni dan Huza'a ne na taso nayi gudu na je gidan manzo Allah na fadan mana na Fatima nace mata ga abin da ake yin mababanki tace ta taso da sauri ta zo ta cire ma manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam take zagin su haka take bin su wani tana musu kakkaniya manzan Allah da ya daka sai ce Allahumma alayka biwani Allahumma alayka biwani Allahumma alayka biwani Allah dan masu ce wallahi duka na ga wanda annabi ya ya kirga faqad ra'aytuhum sar'a yawmi badr yace duk na gansu an halaka su ranin yakin badar inji ma inji sai na Abdullahi dan Mas'ud to annabi daman yana ce mashi misali inna wa'dillahi la'atin amma wannan ayin tana cikin ayoyi mansu hai an goge ma annabi ciwon ka ya haƙuri bi ayatu saifi eh Allah ya goge ta da ayin ya rasulullah yanzu uzilul ladzina yuqataluna bi annahum zulimu inna Allah la ala nasrin laqadir alladzina in makkannahum zuwa ƙarshen aya Allah ya ce ya rasulullah yanzu magana haƙuri ya ƙare eh magana haƙuri ya ƙare dauki takobi shi yasa lokacin da aka kai aka yi sayyidina rasulullah al-hasan aka tsare shi a cikin shi'ibi bani abdulmuɗa shi'ibi bai ali abi ɗalib hamza ya zo jan manzo Allah ce yanzu ya rasulullah da ƙarfinmu da buwayenmu a kafirci ba mu walaƙanta ba sai a musulunci a yi mana haka ya ce hamza Allah ya ce min yi haƙuri hamza sai sun fi yadda kai sai na umar ya taɓa zuwa ce ya rasulullah ya ce wallahi kada a azzana fil kufuri da haka misali bai kamata a ce mu walakanta a musulunci ba ya rasulullah a kafirci fa ba a ci karfin mu ba yanzu a musulunci a yi mana wannan cin kashin sai da ya gama sai manzo Allah ya ce Umar Allah ya ce mun fasbir la ilaha illallah eh Allah ya ce mun in yi hakuri eh izbiru shi yasa a lokacin manzo Allah yakan ce izbiru ya ali yasir fa inna maw'idakum aljanna manzo Allah wata ran ya wuce ana ma yasir ana dukansa ana dukan matansa ga ɗansa ammara a ɗaure ya ce ya rasulullah kaga abin da ake mana annabi ya kwallaye hawaye ya ce ya isbiru ali yasir fa inna maw'idukum aljanna ku yi hakuri aljanna na tafi yasir yasir shine farkon wanda ya fara shahada amma a farko manzo Allah yana cewa ayi hakuri ayi hakuri daga baya Allah ya ce hakuri ya kare ya rasulullah ne muku izini ku dauki takobi to wannan yana cikin ayin da Allah yake cewa fasbir ala ma yaquluna duk abin da suke jifan ka da shi su ce maka innaka sahirun su ce maka innaka majnunun ka yi hakuri ba komai wasabbi bi hamdu rabbika amma ka tsebe ma kanka kewa da sallah eh ka tsebe ma kanka kewa da yawan tasbihi ma'ana koyaushe annabi ya tuna Allah sai ya mance da matsalan kafirai eh watan ashe shi yasa manzo Allah yake cewa alayhi salat waji'ilat qurratu ayni fi salah an sanya sanyin idaniya na a cikin sallah nana Aisha tana cewa kana iza faza'a iza faza'ahu amrun faza ila salati idza nabahu amrun afwan faza ila salati wani abin damuwa na zuwa ma manzan Allah zai alwala ya fara sallah sannan idan wani abu ya zo ma iyalansa yakan ce sallu sallu sallu eh ku tashi ku yi sallah saboda yayin da na Allah yake ganewa da Allah to yakan mance da tsawainiyar duniya ne gabaki daya eh yakan mance da lamarin duniya sai ya ji shiru eh to wannan ma haka ake so mu zama Allah yake ce mashi a ya rasulallah fasbir ala ma yaqulu wasabbih bi hamdi rabbika kai tasbihi da ambatan sunan ubangijinka a qabla dulu'i shamsi kafin sun kayowar rana shine salatu subhi wa qabla al-ghurubi kafin faduwar rana salatan sallar asr wa min ana'il layli sannan da wani bangare na dare ai wa min awqatil layli shi an ana al-layli jam'u na'im an-na'im shine al-waqtu mana daga lokutan dare fasabbiwa da rafin nahar sannan da geffar rana shine sallar la'asar ayi afwan sallar magariba da sallar azur salloli guda biyu la'allaka tarda la'alla a qur'ani ta haƙiƙi ne ai Allah lalle zai yarda da kai ashe misali idan mutum ya tsaya akan sallah Allah zai yarda da shi hadisin imamu muslim yana manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya kiyaye a salatu fil bardain wanda ya kiyaye sallan sallan subahi da sallan la'asar da manta lahul janna au kama qala rasulullah na lamunce masa aljanna manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam cewa hadisin da Buhari da Muslim suke muwafakan fitar da shi ina cewa ara'aytum law kana fi babi ahadukum mahara da a ce a kofan ɗayan ku akwai korama daga cikin korami kullun yana wanka so biyar a yafkamin daranihi shay wani abu na dattin shi zai ragu suka ce a ma'ana zai zama gafuran sannan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa as-salatu ila salati kafaratul luma bainahuma yanzu yanda muka yi sallar la'asar to duk abin da Allah ya jarci bawa da aikatawa na zunubi yana yin alwalan magarba Allah ya gafarta masa kaga shi yardan Allah yana ci kuma daman shi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam aikin su sallah ne eh sallah dare sallah rana ashe idan ka bar sallah ka rabu da annabi idan ka bar sallah ka rabu da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam a maulan mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa annabihi wa qaddasallahu ruhahu wa ajra lokacin da yayi wani rashin lafiya ya kai mai yana tashi da kyar sai an rike shi sai suka ce mashi ya shehu yanzu kana cikin ma'azurai da ya kamata a ce kana gabatar da sallah a cikin gida ne sai ce ba yanda za in ji wazana in yi sallah a gida ko da za a rika rike ni ne ina ana ina dafa nan da nan sai na je masallaci sai ka ce to shi a zo maka da mota sai ce to la ba zan amsa eh zan amsa eh a haka din nan yana ce ma almajiransa kar ku yi kar ku zama malalata da za ku kasa yin sallah raka'a hamsin a rana eh almajiransa malalata su ne wanda suke sallah raka'a da raka'a hamsin to ya ce ma almajiransa ya hamsin shi na nawa to wallahi alamu kila yana cikin wanda maulan mu nan shi Abdul Qadir Zariya Allah ya jaddada rama gare shi an ce kullun sai yayi sallah raka'a 100 e kullum sai ya yi raka a ɗari kai ko muna yin hudu muna jin mun kosa mu gama hudu eh muna hudu mun kosa mu gama hudu da aka yan uwa wallahi mu tsaya mu sallah alherin duk duniya yana cikin sallah gashi zaka ji abin da Allah yake ce manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wala tamuddanna aynaka ila ma mata'ana bihi azwajan minhu ya rasulullah ba ruwanka da abin da muka ba su na kaikayin duniya ai kai duniya ba ta a gabanka inda kana son duniyan ya rasulullah to ai wa ma zai same ta ai duka naka ne sallallahu alaihi Eh, duka wasallam.
nashi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce utitu mafatihur rizq yace dukkan wani arzikin Allah yace ni aka ba aka danka a hannuna kuma har yanzu shi ke rabawa gaske sallallahu alaihi ka samu jazana ne annabi ya baka alawayya ka sa annabi ya baka gaske shinkafa aka ci a gidanka annabi ya baka Sallallahu alaihi wasallam.
nama aka dafa annabi ya baka Sallallahu naira alaihi nawa ke wasallam.
bankin ka annabi ya baka Sallallahu alaihi ko ka yarda ko ka ka yarda a sha'a man sha'a wa abaman aba hadisin annabi ne sallallahu alaihi wasallam.
Allah huwal mu'i wa anal qasim sallallahu alaihi Eh, wasallam Allah shi ke bayarwa amma ni ke rabawa idan aka ko ka gode mashi ko ka gode mashi ya rage naka shi dai ya yi na da minna a kanka ya baka eh Allah ka sa rabon mu a hannun annabi yana da yawa kuma Allah ka sa mu ta gode ma annabi muna cin albarkacin shi muna cin Amin.
sunan alayhi salatu wassalam Allah madaukakin sarki yake ce mashi zaharatul hayati dunya duk abin da muka ba su kayan duniya ne ke sa manzo Allah yake cewa lal kufru ahsha alaikum hadisi Imam al-Bukhari yace wallahi ba na jin muku tsoron kafirci saboda ya san tarbiyyan da yi walakin ahsha alaikum tanafusud dunya yace ina jin muku tsoron sanda duniya za ta yi muku yalwa ana cewa wani mutumi yana yawan sallah yana dagewa a sallah ana yawan faɗansa manzo Allah ya ce ku bari a bashi basti tukuna ku gani zai wanzu akan akan ibada eh da duniyan kuma ta zo sai ya ga misali sai a hada rika hada sallah eh shi yasa idan Allah ya ije ka inda ya ije ka kana zuwa masallaci ka gode ma Allah Eh, malamai suna cewa da manzo Allah yake cewa in ya kasance a cikin rayuwar duniya akwai abin da ake kira shu'umi a cikin mace akwai shu'umi suka ce shu'umcin mace shine da kana sallah a lokaci yanzu da ka aure ta ka kasa sallan jami'i eh bayan da mu muke fasara ce mai faran kafa ta zo ka tsiya ce ba malamai ba haka suke nufi ba eh malamai da kana jin Allah yanzu ta zo ta hana ka jin Allah eh Abdullahi dan Abbas da yake cewa misali a- in ka ji Allah ya ce fitina fitina shine duk abin da zai shagaltar da kai gabaran Allah duk abin da zai mantar da kai ga Allah duk abin da zai kauda hankalinka gabarin ɗayan Allah wannan abin ya zama fitina da zaka ji ana cewa Allahumma inna na'uzuka min fitatid dunya fitinan duniya shine kullu ma yashghiluka an Allah duk abin da zai shagaltar da kai gabaran Allah ya zama fitina eh Allah ka ba mu duniya Allah kada ka jarabce mu da ita amin eh Allah ka ba mu ita a hannu kar ka ba mu ita a zuciyar mu amin eh ka ba mu ita ta zama na madi'atin ila al-akhirah amin eh Allah ka ba mu ita muna so amma ba wai ta zauna a zuciyar mu ba a ta zame mana hadima da za mu yi amfani da ita wajen nemo yardan Allah eh Allah kai mana haka Amin.
Allah madaukin sarki ke cewa wala tamuddanna aynaka ila ma mata'ana bihi azwajan min kalima ta Allah ya kira shi mata'an zaratul hayatu dunya linaftinahum fi Allah ce mun ba su ne dan mu jarabce su a ciki eh dama Allah madaukin sarki yana cewa a ita alkhairi wa sharru fitna wa ilaina turja'un za ku da zuwa wajena wa rizqu rabbuka khairun wa abqa arzikin ubangijinka ya rasulullah shine mafi alkhairi shine wanzaje menene arzikin Allah al-imanu billahi huwa rizqul lahi imanu billahi ba shine rizqul lahi to abinda muka baka na nubuwa da risala da imani ya rasulullah huwa khairun wa abqa eh huwa khairun wa abqa yanzu ina karuna ka allami hulak kaman ba a yi shi ba eh irin su irin su ga sunan misali wa qurunun baina zalika kasira akwai zamunai da daman gaske wanda an yi wanda ake nuna su da yatsa eh yanzu ina mamsa Musa wanda abin nan estimate yana nuna cewa Allah ya keɓanci ƙaruna da ambato amma mamsa Musa ya fi ƙaruna kuɗi shine wanda ya fara kai ya yi exporting kaya daga Afirka a kai shi Amerika ake kai musu gishiri a lokacin da zinare shine yakan tashi daga Mali shi yana Mali ayarinsa ta kai Saudi Arabia zai je aikin haji kuma kowane jaki da raƙumi da laftin zinare cike har yanzu lissafin turawan duniya ya nuna har yanzu ba a samu mai kuɗin da ya kai kwata wannan su bilgit da kake jin ana faɗan su na fili ne akan dukiyar mamsa Musa yanzu ina yake sai dai godiyan Allah musulmi ne ya rayu da imani ya mutu da imani kuma imanin zai masa rana eto da haka Allah madaukin sarki yake cewa linaftinahum fi ai jarabtawa zamu yi musu a cikin duniya ko a cikin arzikin wa rizqu rabbuka khairun wa abqa wa amur ahlaka bis salati ya rasulullah inda na dora ka shine iyalanka kai musu tarbiyyar umurtansu da sallah wastabir alaiha ka koya musu naci da dagewa akan sallah la nas'aluka rizqan ay la nas'aluka an tukallifu li nafsika dalbul ma'isha ba mu dora ma ka je ka nemo abinci ba nahnu narzuqu za mu azurta ka ya rasulullah wato wannan yana nuna cewa bawa idan ya tsaya ma ibada Allah zai sanya ma neman sa albarka ko da zai sama da yawa sai kai Allah ya bashi wadatan zuciya annabi yana cewa laysal gina bi kasaratil ard walakin al gina ginan nafs a ce gida kaza a gari kaza naka ne gona kaza a gari kaza naka ne kamfani kaza a gari kaza naka ne shiyas holders a kamfuna kaza naka ne a wajenmu dukiya a wajen Allah ba shine arziki ba mu a wajenmu mai shi ya arzikta ko amma a wajen Allah da mala'iku da annaba ba shine arziki ba inna gina ginan nafs wanda ya wadata da cewa wallahu hayrun wa afka wanda ya wadata da faɗin Allah biyadi haza'inus samawati wal ard wanda ya wadatu da cewa walillahi mirasu samawati wal ard wanda ya dace da cewa misali fatawakkal ala hayyil ladzi la yamut shine mai arziki e ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq abinda ke hannunku zai kare abinda ke wajen Allah baya karewa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa da a ce halittun Allah da na farko da na ƙarshe da mutane da aljannu kowa ya shirya bukatansa da yake neman Allah ya bashi ya tattaro ya zo ma Allah da shi a ce misali abin nan takaddan da ka lissafo abin da kake nema sai an ɗora maraƙumi dubu ka zo da shi wajen Allah ka ce Allah wannan nake so ka yi bin ila misali kai yanzu ka ce kana sa Allah ka bani kimanin aljanna ne so miliyan ɗari Allah ce ba zai rage komi a cikin arziki na ba Jalla jalaluhu.
har in za a ɗauki zare a sanya shi a cikin bahar muhit a sa shi a pacific ocean a yi haka a cire in zai rage wani abu a wannan ruwan to in na ba ku abin da kuke nema zai rage wani abu a cikin arziki na Jalla jalaluhu.
to dan adam kai da kake da wannan Allah da kuma yake neman ka zo ya baka ka kasa zuwa wajensa ina fata yan uwa an fahimta kai da kake da wannan Allah yana cewa yabna adam a hadisul qudsi la tahshal faqara inna khaza'ini mal'an yace dan adam kaka ji tsoron talauci ma dama khaza'ini mal'an ma daman taskoki na nan a ciki haza'ilin lahi la yajiduhu nafaqatil layl wan nahar taskokin Allah ciyarwan dare da rana baya karar da shi yanzu dan Allah ka kiyaye a gwamnatin baya an yi lokacin da duk arzikin Najeriya ta shiga wani recession ne ake ce mai kuma recession ko na duniya ga baki daya duniyar ne ga baki daya lokacin ta shiga abin da ake ce mai recession watan tattalin arzikin duniya ya kwanta kowane ƙasa yanzu ta fara tsuke bakin aljihunta tana tattalin ya za a yi yaushe za ta fita an dinga inviting economical team na duniya profesoshi da waye da sauransu yanzu misali kalla ƙasar nan namu shugaba mai jiran gado tun kafin ya ci har ya gayyaci mutum biyu wanda duniya ta musu shaidan sun san tattalin arziki su fara mai tsari yanda zai gudanar da tattalin arzikin ƙasa kafin ya hau mulki sabid da kada ya zo mulki tattalin arziki ya kasa ya zama ne alƙawura ya kasa talakawa su zarge shi ka taɓa jin Allah ya ce yana neman wani ya bayi shawara akan yadda zai gudanar da arziki bai taɓa mancewa da ƙuda ba amma a yanzu zaka ji an yi tattali zaka ji an ce an mance da wata ministry amma muna jiran foreign reserve za a za a yi masu menene ake ce mashi supplementary budget to Allah mu da muke da wannan Allah da ya fi ƙarfin kowa ya fi ƙarfin komi arzikin shi ta gajiyar da halitta ya ba za mu je kofar shi mu nema ya bamu ba wata rana shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana cewa lokacin da Bahalul wani bawan Allah ne wali da aka yi shi Haruna Rashid ya zo yake ce mashi ya Bahalul Bahalul ya wuce sai Haruna ya rashe ya ce mashi ah Bahalul baka gan mu bane sai ce ah na ganka mana ya ce haba Bahalul ya ba za ka zo mu gaisa ba ya ce na shagalta da wanda ya fi ka ne sai ce to ba lulu ko dan bukatun yau da kullum ka zo mana mu yi sabo idan kana da bukata ka ce min ga abin da yake nema sai ce wanda ya mallaki arzikin sama da ƙasa ma ban taba kai mai kuka ba eh wanda ya mallaki sama da ƙasa da arzikin su ma ban taba mai kai mai kuka balanta na kai mayitin ibn mayitin matacce dan matacce sai haruna shi ce ba lulu a sauka lafiya to maulana shibra ya ce mu ba za mu ce ma Allah haka ba ya ce ba za mu ce ma Allah haka ba da wani sarki wani mai mulki ya mashi wani gatse akan arziki ya ce yau in muna son Allah ya bamu wadata ya ce wallahi muna da abin da za mu kira shi da shi sai mun fi kowa wadata ya ce amma ba za mu ce ma Allah haka ba ya ce amma in ya bamu mu ba za mu ce ba mu so kamar yadda Bahalul ya faɗa ba idan haka ƴan uwa mu tsaya ma Allah mu tsaya ma Allah eh mu tsaya ma Allah ba a tsaya ma Allah wallahi a ce an taɓi eh ba a tsaya ma Allah a ce an taɓi amma ba wanda zai bar Allah bai yi asara ba ba wanda zai bar Allah bai yi nadama ba ko a kusa ko a nesa da haka mu tsaya ma Allah Allah madaukakin sarki yake cewa la nas'aluka rizqa la narzuquka wal aqibatu littaqwa kyakkyawan ƙarshe na ga bayan Allah masu tsoronsa Allah ka sanya mu cikin shugabanninsu wa qalu laula yatina bi ayatin min rabbi sai su ce wai da ubai da rasulullahi ya zo musu da mu'jiza daga ubangiji awalam tatihim bayyinatu ma fi sufil ula a hujjojin abin da ke littafan farko bai zo musu bane yanzu ke tambayan ka ya rasulullahi me suka suka nema ba ka musu ba sun ce ka zo musu da rana ai sun ce ka zo musu da wata su gani ka zo da shi sun ce ka siffanta musu baitul maqdis ka yi to me suke nema Allah madaukin sarki ke cewa walau walau anna ahlaknahum bi azabin min qablihi da za mu halakar da su da azaba kafin su ce ka zo musu da aya laqalu fil ajra da alayra sun ce rabbana laula arsalta ilaina rasula Allah dan me zaka yi mana azaba ka halakar da mu da a ce ai halla arsalta ilaina rasula ai da ka aiko mu da manzo ne mun saba sannan sai ka ce mana misali mun saba bayan an aiko fattabi ayatika fanatta bi ayatika mu bi ayoyinka min qabla an nazilla wa naza kafin mu tozarta da azaba ko anna hazatil ayatakum mu tozarta da azaban lahira kul kullum mutarabbisun fatarabbas kace musu ya rasulullah ba dai ka karanta musu aya sun ji ba basu tsaya ku sa ido kai da su eh fa fata'alamuna man ashabus sirati sawu rana na zuwa ba a ga wake kan daidaitaccen tafarki wama ni hita dawa ne ne ya shirya e ranar raba gaskiya da gaskiya zai zo alhamdulillah wa salamu alaikum